بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi da fitiri yau muna da sha hudu ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida wata ke daidai da sha biyu ga watan ko sha ɗaya ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke na ganyen goda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli al-shirk wal ilhad والنفر دكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى wannan shi ya darasin mu na ɗari da hamsin da takwas a cikin jirgin wannan littafi wanda muna nan a inda malam mana bayani dangane da alamomin tashin alkiyama muna nan inda malam ke mana bayani dangane da tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadarta mun dauki tsawon lokaci malam ya kawo mana bayanai na alhafiz ibn kathir a cikin mai suna al-bidayah wan nihaya rahimahullah ta'ala ya kawo mana hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganu na malamai har zuwa inda ya kawo mana hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yau za mu tashi inda malam yake cewa wa qala al-imam ibn kathir rahimahullah ta'ala al-imam al-hafiz اسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى يا فئي يجي وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من طريق عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش عن صفوان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتسمع حديث الإمام أحمد يرويته لإمام الترمذي إمام النسائي إن تولى حديثي لإمام ابن ماجه رواية ابن ماجه آه رواية حسن من طريق عاصم ابن أبي النجود كان عاصم ابن أبي النجود الكوفي شي دي وانا مالا من دكتني مالا من قراءة وانا جتوا قراءة إمام عاصم وانا تدينو ما يروي تابو دابيو سيني وادوا حفص بالشعب أبو تشي ما مالا من حديثي كغاني مالا من قرآني باتا زما حكا كوي باب من حديثي kai an ramma ne amma baka san komai a hadisan manzon Allah ba har yanzu akwai aiki a tashi a je a nemi ilimi a yi ilimi mai yawa mai yalwa mai amfani wanda zai amfanar da mutum duniyarsa da lahirarsa baki daya Allah ka sanar da mu abin da zai amfani mu malam yace daga Safwan ibn Asal yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah fataha baban qabla qibala al-maghrib lalle Allah ta'ala ya bude wata kofa qibala al-maghrib a can gefen yamma bangaren yamma arduhu sab'una fa'insa ya kai tsawon saba'in aw qala arba'una aman fadinsa ya kai nisan tafiyan shekara arba'in ko nisan tafiyan shekara saba'in littauba ita wannan kofar Allah ya buɗe ta ne kawai saboda bayansa masu tuba wanda idan sun yi laifi za su roƙi Allah ce ya Allah na tuba Allah ka yafe mu za ta ƙone za ta san yawa ka kashe kansu littaubati abu da glass ɗin mana na bayan shi na rufe ai littauba an buɗe wannan ƙofa ne domin tuba thumma la yughlaqu sannan ba za a rufe wannan ƙofar da tuba ba hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta fito daga mafadarta wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a lamban hadisi dubu sha takwas da casa'in Imam Tirmidhi lamban hadisi da dubu uku da biyar da talatin da biyar haka nan Ibn Majah a lamban hadisi na dubu hudu da saba'in a riwayar Ibn Majah kamar yadda rawaito daga wannan malami wannan sahabi suna Safwan ibn Affan yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min ibad al-maghrib ash-shams baban maftuhan a can bangaren yamma akwai wata kofa wa kofa inda rana ke faduwa akwai wata kofa maftuhan wanda Allah ya barta a buɗe arduhu 70 sana faɗinsa nisan tafiyan shekara saba'in fala ya zalu zalika albabu maftuhan littauba wannan kofar ba za ta gushe ba a buɗe take a wangare wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta taqulu ash-shamsu min nahwi har sai rana ta fito ta can inda ainihin wato yammaci yake wajen da rana ke faduwa fa idza qala'at min nahwi idan ko rana ta fito ta can bangaren yamma lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qabl babu wani imani babu wani abu babu wata rai da wanda imanin ta zai mata amfanin da bata yi imani ba kafin wannan ranar aw kasabat fi imaniha khaira ko ta aikata wani alheri ƙari akan imaninta ma'ana duk wani aiki fa jama'a za a tsaye da karɓar shi ne cak ba maganar karɓo wani aiki daga wannan lokaci wanda ya imani kawai mumini ne wanda kuma ya zama kafiri kafiri ne fasiki fasiki ne Allah ka tsare mana imani waɗannan hadisai jama'a suna da firgitarwa ƙwarai da gaske don haka jama'a dole ne a mamayinka na musulmi ka riƙa yawan tuba zuwa ga Allah ka duba kofar tana da faɗin da tubarka ba za ta kasa samun shiga saboda ta wasu ba inda duk duniya kowa zai ta roƙon Allah ya Allah na tuba wajibiyar kofa da ta kai ni sun tafi shekara saba'in babu yadda za a ce ta wani ta shekarar ta wani kuma ka san Allah ba irin mutum bane za ce yana shigo wannan wannan ta shigo a ce a'a dan dakatar da ita sai wani lokaci ina fata an gane wannan a Allah ta'ala yadda ya bayyana mana Qur'ani kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah yana ce sha'ani na gudanar da al'amura ne na nihwa farantun sarki da dan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dan kike bukatar bacci ko gangadi ka dan huta saboda ka debo gajiya amma Allah ya rike sammai da kasai a kwana bakwai Allah ya ce wa ma masana min lughub babu wani abu na gajiya da ya same mu inji Allah ba wata gajiya zaka jama'a waɗannan nasoshi suna nuna mana muhimmancin tuba zuwa ga Allah Allah ka azurta mana tuba wanda yafi kowa alkhairi ko a cikin mutane jama'a shine mai yawan tuba zuwa ga Allah ku san dalili saboda baka san yaushe ne mutuwa za ta same ka ko kana gida ne kana tafiya ne kana kan keke ne kana cikin mota ne kana cikin kaza ne ka tafi wajen alheri ne kana cikin sallah ne kana hanyar masallaci ne kana cikin kwallo ne kana cikin tsalle ne ko me kake yi tare dai kuke ko ina ne ko kana kafa ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da bakan gari ne da na maruzu bai mace ba don haka mutuwa tana nan tana bin kowa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayyada akwai wani malami malam Muhammad Tahir mutumin kasar kamaru ne wata rana mun kai mata ziyara a gidansa da ke suleja tare da malamin malam muhammad al-amin hafizahullahu ta'ala da muka yi masa ziyara sai ba mu kyauta wani littafi sunan littafin ala ayi halin tamut ala ayi halin tamut shi rubuta littafin a kowane hali za ka iya mutuwa don haka sai ka zanto daga cikin bayan Allah masu bauta Allah da matakin al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak Allah ka sa ka ba mu wannan ba Allah in mun tuba Allah karba mana jama'a kun ji al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala aka ce da shi to yanzu ga wani mutum ne mutum ne sai ya aikata zunubi ya aikata zunubi sai ya tuba zuwa ga Allah kuma ya ƙara komawa ya ƙara komawa ke yanzu ne wannan ba zai ji kunyar Allah ba in ya ƙara komawa ya ce ina ai ba wa Allah wannan mu'amala shi bawa kasantuwa yake kullum a cikin tuba dan duk abin da aka umarce ka cewa yi ko bari ba ka iya wannan abin dari bisa dari dan haka ko baka zalunci kowa ba kana da buƙatar ka tuba zuwa gaba zuwa ga Allah ce a'a ai in kayi zunubi sau dubu ko sau miliyan ka tsara komawa Allah ka tuba Allah zai karbe ka har zuwa ƙarshen rayuwarka shi yasa mafi alkhairin mutane jama'a mutum da yawan tuba ne manzo Allah ya kullukum khabba'un wa khairul khabba'ina at-tawwabun mafiya alkhairin masu yin laifi su ne masu tuba zuwa ga Allah ya sharban karka tuba ya sharbo na da ni in tuba ya so da yawa Allah yana mana uquba akan wasu laifukan da muke aikatawa mun kasa tuba wallahi duk wahalar da muke sha a rayuwa kuma sai biya wannan Allah yana jiran ka ne kawai kana ta aikata zunubin ka haƙi tuba kana neman wani arziki ko neman aure ko neman aikin yi kai ta wahala abincin da za a ci a gidanka ko cikin kamar ya gagare ka ba ka tuba zuwa ga Allah wallahi ka gwada tuba zuwa ga Allah akan laifukan da ka saba kana ganin su ba komai ba cikin dare ka tashi cikin duhun dare kai kuka ka ce ya Allah ni bawanka ne na zalunci kaina ya Allah ba mai gafarta zunubai sai kai ya Allah ya Allah na tuba zuwa gare ka wannan laifin ba zan ƙara yi ba Allah na dawo zuwa gare ka Allah ka tuba na Allah ka yaye min damuwa na zaka sha mamaki Allah zai baka mamaki wallahi ma domin dama mai tuba at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la hadisi ne ingantacce au kama qala sallallahu alaihi wasallam mai yawan tuba daga zunubansa kamar wanda baya laifi kamar wanda baya laifi Allah ka bani ikon tuba malin yi gaba da cewa فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه أسكن أن الحديثين متواترين معصيوا da waɗannan ayo aya mai girma dalili ne akan cewa duk wanda ya fari wani sabon imanin da da bai ba kafin fitowar rana daga mafaɗarta Allah ba zai karɓi wannan توبة أشبه وإنما كان كذلك والله أعلم لأن ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها ما ليش الله يوفي سني أما دليل هكا سبودا وأن ينا لكسين ألامومين تاشن القيامة da alamomin da ke nuna kusowanta da zuwanta gaba daya فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة سيأتي متاني معاملة والنين لغير معاملة كرانا القيامة كما قال تعالى كما إذا ألا تنشيوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة شن سناجرهم ولا أبنين سيدي ملائكو سزو غريسو أو يأتي ربك كو أبنجدك يزو أو يأتي بعض آيات ربك ko wani sashi na ayoyin ubangijinka su zo yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranan da wani sashi na ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin wata rai ba zai amfana da ita ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala a suratul ghafir Allahu akbar falamma ra'aw ba'sana Allah ya ce yayin da suka ga azabar mu ta karo su gadan gadan qalu amanna billahi wahda a lokacin suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikina mun kafirce wa duk abin da muka kasance muna hada Allah da su a wurin bauta Allah sai ce a'a falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'dana yo ai imanin su ba zai musu amfani ba bayan sun ga azabar mu gadan gadan da sun karo su sunnat Allah allati qad khalat fi ibadi wannan ko sunnar Allah ce wacce ta riga ta gabata a cikin bayinsa wa khasira hunalika kafirun a wannan lokacin ne daidai lokacin nan kafirai suke yin hasara za su yi hasara wa anzirhum yawmal hasrati in qudiyal amr Allah ce kai musu gargadin wannan yinin yinin hasara da nadama lokacin an riga an hukunta al'amari wa hum fi ghafla suna cikin rafkana ana ta wasanni ana ta guje-guje ana ta bige-bige ana ta wake-wake ina Allah ya riga ya gama rubutu an gama kamar da ran na ga wani wani wani mafiyaci mutumin kudu yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ku wannan mutum kuna ta wani mishi kaza kaza kaza yana cikin live video malaika mutuwa yazo ya shaki shi yana ce ha ha yana ta ihu shikenan sai mutuwa ta dauke shi a wannan yanayi ya zama aya Allah ya mai shi ya zama ne aya ya zama khabaran ba'da aka ya zama labari a bayan da akwai shi to kuma inda sallah yake haka abin zai faru mutum za ta fi yana sallah Allah ya karɓe shi da wannan yanayi mai kyau shi yasa malam ka guji izgili izgili ga addini wallahi musiba ne bala'i ne izgili ga ma'abota addini bala'i ne dan yakan sa imanin jin ya lalace ba tare da ya sani ba sai ka ji ga Allah in ka yi ai baka da komai ka ne wa Allah izgili da mu'minai abin da suke yi wa ya sa su Allah ne wa ya umarce su da yi manzon Allah ne wa ya fara yi manzon Allah wani wasu koya to kaman kana yi manzon Allah izini ne shi za wani malami ya sha faɗa mana wannan magana malam Muhammad Awal Ibrahim hafizahu rahimahullah ta'ala yakan faɗi wata magana kuma ni na yarda da wannan magana iyaka imani na cewa duk mutumin da kaga yana kangare wa ayoyin Allah yana kauda kai game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawan lokaci zaka samu cewa wallahi inda za a kaddara manzon Allah yana raye haka ne da za a waye gari a ce manzon Allah yana raye a duniya haka wannan tsagirancin zai dan ai qur'ani da hadisi sun ishe ka sun yi zama ka wa'azi da tunatarwa da fadakarwa shi sa wannan nogo area ne kai wa Allah izgiri kai wa manzon Allah izgiri kai wa addinin Allah izgiri la yana da girman haɗari ƙwarai da gaske Allah ka tsare mana imani to jama'a ku ji wa qala ta'ala haka nan Allah ta'ala ya ce fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta yo akwai abin da ke jira ne face tashin alƙiyama kuma za ta zo musu ne a abce za ta zo musu ne ne baghtatan me baghtatan da Hausa fatsam ai da kaji ba shi ya ce kwatsam to an samu matsala an gani ma'ana zuwan abu ne ba zato ba tsammani Allah ya ce to su waɗanda suke imani akwai abin da suke jira ne illa sa'ata an ta'tiyahum baghta face tashin alkiyama ta zo musu a abce ba zato ba tsammani faqad jaa ashraquha to kuma ai alamomin ta gashi riga ta riga ta zo gare su ai Allah ce fa anna lahum ta yaya za su iya tuba ta yaya za su iya tsira idan ja'atu dhikrahu idan aka waye gari wa'azin ta riga ya zo musu ai kiyaman ta riga ta zo ai ba magana kuma a tuba an gane ai shi yasa malam in kana so ka hadda Allah da ni lafiya ko tun kafin rashin lafiya ko mana bai same ka yanzu ka satanta da Allah kawai ba wai sai mutuwan kaga ta zo tukuna ka ce Allah na tuba Allah na daina a a lokacin ba an san tuba ko za mu zo mu ji hadisi a nan gaba kaɗan Allah ta'ala ya tsare mana imani malam ya ci gaba da cewa inda magana al-hafiz ibn kathir ta kare wa qala aidan bi tafsirihi haka ne ya faɗi a cikin tafsirin sa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu yace ai idza ansha'a al-kafiru imanan yawma id idan kafiri ya faru wani sabon imani a wannan rana la yuqbalu minhu ba za a karɓa masa ba fa amma man kana mu'minan qabla dhalika amma wanda ya riga yayi imani kafin wannan lokaci fa in kana muslihan fi amali idan ya kasance dama aikinsa mai nagarta ne fa huwa bi khairin azim to wannan yana da alheri mai girma wa in lam yakun muslihan in ko bai kasance mai yin gyara ba mutumin kirki mai nagarta ba fa ahdatha tawbatan hina id sai ya fari ya kirki wata tuba a wannan ranar lam tuqbal minhu tawba بداء كرب مثل من جوبا كما دلت عليه الاحاديث الكثيره كبيد حديثي معصيه والتجميع كما كان وعليه يحمل قوله تعالى أكم ولن يفلح الله تعالى يشرع كتب لإيمانها خيرا أي لا لا يقبل منه كسب عمل صالح إن لم يكن عاملا به قبل ذلك أي بداء كرب مثل دون أي شيء أي كتابة والنبي رجاء كتابة أو النبي وقال البغوي الإمام البغوي أبو مسعود يشيوا التفسير ذا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنوا من قبل أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضرهم للإيمان معناه إيمان بزي مسأمباني با يا عند ولن آية تبين وجه تترسى ساسو زوار إيماني أو كسبت في إيمانها خيرا يجي يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسقين معنى بذاء كربي توبا كافر إيمان كافر با ألوه شناي إيماني ولا توبة فاسقين هكذا توبا فاسقين مثل من جاءك يوم بالبيت yana aikata fasikanci zinace zinace gulmace gulmace hada wuri munahinci abubuwa iri iri Allah ba zai karɓa ba in ta hadin shi ya gari. Qala al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah rahimahullah ta'ala ya fari tafsirin sa. Qala al-ulama yace malamai sun ce wa inna ma la yanfa'u nafsan imanuha 'inda qulu'iha min maghribiha ba za a karɓi aikin mai aiki ko imanin mai imani bane yayin da wannan rana ta fito daga mafadarta li'annahu خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تحمل معه كل شهوة من شهوات النفس وتكثر كل قوة من قوى البدن إيش أبن إذا سبوا لأنه شن زكاة سرقا في سامن أندر firgici da jin tsoro irin abin da zai rusa duk wata sha'awa daga cikin sha'awa-sha'awai na rayuwar duniya kuma kowane irin ƙarfi da suke da shi na da wanda mutum yana ƙarfin guduwa ƙarfin kaza duk wani ƙarfi nasu ya riga ya ƙare ya riga ya gama yin rauni fa yasiru an-nasu kulluhum li iqanihim bi dunul qiyamah fi hali man hadarahu al-maut fi iqa'i ad-dawa'i ila anwa'i al-ma'asi anhum wa buqdaniha fi abdanihim sai zama halin ya zama kaman halin mutumin da ya gaba samun yaƙinin cewa lallai fa alƙiyama ce za ta tsaya to kamar mutumin da yake tunani ne ga mutuwa ta riga ta zo masa ma'ana ya ga mala'ika ido da ido ka san ko wannan mai saba ma Allah yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin Allah ce ranan da za su ga mala'iku me ya faru babu wata bishara a wannan ranar ga masu laifi wa yaquluna hijran mahjura Allah ka kare mu to kamar wannan ne yace a wannan lokacin mutum za ga ya yanke dukkanin wani abin da ke jin shi zuwa ga sabo za ga mutum ya rabu da wannan abu za ga yayi kokarin lalata wannan abin cewa wannan abu ma bai da amfani a jikunan su fi abdanihim a jikunan su faman taba fi mithli hadhihi alhal da ka duk wanda ya tuba irin wannan hali lam tuqbal tawbatu Allah ba zai karbi tubar sa ba kama la yaqbalu tawbata man hadarahu almaut kamar yadda Allah baya karban tuban wanda mutuwa ta riga ta zo masa ko wannan gaskiya ne قال صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم يشي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر للي ألا يناك بنتو برباوة ما لم يغرغر كما لم يغرغر ما تقر مثل بيكي غرغر المتواب ransa bai riga ya taso ya zo makoshi ba ya ga mala'iku kwarai daga sun ce mishi saura minti kaza eh malakan ji kula da haka lafiyanka da guje-gujen ka da lafiyar ka tofa daga yau ba maganin buɗe zai ce maka daga yau kuma maganin abinci ya kai kai kana gani ba za ka iya magana ba kafin yi maganin ya zo in za ka zo ci ba kuna wahala ne ba zai cin komai ba ci duk kuna wahala ne ni dai ku mun kaza ku mun kaza ku mun kaza muna jiran lokaci ne kawai saboda yarin an riga an nuna masa to Allah ya so bawa da rahma sai ya nuna masa cewa ajalinka yayi nan da dan wani lokaci kaɗan za a ɗauke ka daga lokacin za ka ga mutum ya fara tuba akwai wani bawan Allah unguwar mu a can Zaria ya yi ƙarshen lafiya to irin kasan irin gigiwa irin na samari ya ɗan taɓa abubuwa sosai amma tun daga lokacin da wannan ya samu wannan matsalar ta rashin lafiya da sauransu ba shi da wani aiki sai zuwa masallaci sai bautan Allah tsawon watanni masu yawa to yana ana kaman ko gobe zai rasu wani abokin ya je wuce kusa da shi ma sai yana zuwa ba ya ji shi yana zaune yana cewa ya Allah ni bawanka ne na yi maka laifuka masu tarin yawa ya Allah ya Allah waɗanda ya fukan suna bakanta mana suna ta damu da hankali Allah ka gafarta mu ya Allah ka yafe mu Allah na tuba zuwa gare ka Allah ka yafe mu ana gobe zai rasu washe gari ko sai gashi mutuwar ta zo ina fata an gane to kaga wannan Allah so shi da mene alkhairi Allah so shi da rahma to haka bayin Allah suke jama'a na kwarai shi yasa matsayin ka na musulmi kada ka taba kawowa cewa wai ba za ka mutu ba a kowane hali sai ka yi rashin lafiya sai ka yi kaza da mafi sharrin mutuwa jama'a da malamai ke faɗi wanda ta fi tsoratarwa shine mutuwan mutuwan fuji'a manzo Allah yake kuma daga cikin alamomin tashi alkiyama akwai mautu faji'a mutuwan aske kawai da kaji yanzu nan wani ya wuce ne ai ya mutu yanzu nan da ya wuce da kafar shi ba a ce kware kuwa shi din saboda mutum bai taɓa kawo waka ba bai tuba ba waɗanda yake bi bashi kila bai rubuta ba ba wani shiri da yake da shirya kiyama kuma ta riga ta zo a fice haka kuma za a shirya shi a je a kai shi daga shi sai ayyukan da kuma niyyar abin da yake nufin zai aikata next a kai shi za a tafi kowa shi yasa mutumin da ke nufin mutane da sharri yana kullatar sa a rai ya fi kowa zama a cikin tashin hankali ranar alkiyama wannan zunubin da kake so zan yi zina da wanci ko zan yi duwa'i ko zan yi sata ai zan ma wani makirci bari lokaci kaza yayi ai zan ma wani kaza a kai shi za a tashi ka ranar alkiyama thumma yub'athuna yawm alqiyamati ala niyyatihi shi yasa ka zama to mai kubutacciyar zuciya ga kowa ya zama kai ake cuta ba kai ne mai cutarwa ba kamar yadda manzo Allah ya tabbata cewa za a ƙarshen zamani kamar yadda hadisi na cikin kitabul fitan ya sunan Abi Dawud ya cewa fa kun abdallahi alqatil wa la takun abdul abdullahi maqtul aw ake fa kun abdallahi almaqtul wa la takun abdullahi alqatil idan ana irin rigingimu irin waɗannan to kada ka yadda ka zama kai ne mai kisa ka zama kai aka kashe ya zama kai ne mai bin bashi a ranar alkiyama za ka zo ka shaƙo bijir kawo shi gaban Allah amma Allah ya tashi ka manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa cikin addinin da kubuta matuƙar bai taɓa zubar da jinin wani mutum na haramu in ji manzon Allah kada ka yarda ka zubar da jinin wani musulmi akan abin da bai takara ya karya ba da sunan gyara duniyar wani da sunan gyara duniyar ka da sunan kana son kai kuɗi da sunan zaka je ai ma tsafi al'amari ya lalace Allah ka tsare mana imanin da ka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wannan wannan hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi ai tablughu ruhu ra'sa halqihi yayin da ransa ta kawo saman makogwaransa wa dhalika وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار لا إله إلا الله ما ليش ونن شيء لوكة جني قرو قرو فبصرك اليوم حديد كما جاء الله يسوع يوم غنينك يا زمتوني كيفي duk abin da ka gani haka yake shi a lokacin ne za a nuna maka masaukinka a wuta ko masaukinka a gidan aljanna fal mushahidu li tulu'i ash-shamsi min maghribiha mithlu wanda yake ganin fitowar rana daga mafaɗa shi ma irin wannan ne an riga an nuna mishi in imani ne ya san shi dan aljanna in kafiri ya san shi dan wuta ne kawai in fasiki ne ya san yana kashe mashiyar Allah in ya ga dama ya gafarta mishi in ya ga dama ya batar da shi intaha maganar imam Qurtubi ta dare wa ala kulli ma da shi akan da kowane hali fa hadha hadathun azim kun ga wannan wani abu ne wanda zai auku mai girma وحول مفزع تاشن hankali ne wanda yake girgiza zukata da tunani yuqbalu bi taghyir nizam al-kawn wa qurb qiyamah al saa wanda shi zai yi kuwa shine matakin da zai yi kaman kiran sallah ba ana kowa ji bane shine matakin da zai nuna wa kowa ya shaida cewa jama'a kiyama fa ta riga ta tsaya an gane wannan wa fihi dalilun ala azim qudrati Allah azza wa jalla kuma wannan yana nuna maka karfin ikon Allah wa anna hadhihi shams kuma yana nuna maka cewa lalle wannan rana da kake ganin ta mudabbiratan abar sarrafawa ce abar jujjuyawa ce makhluqatan abar halittawa ce ya'tariha al-khalal wata matsala tana iya samunta bi idnillahi ta'ala da izinin Allah duk abin da gashi a duniya bai da matsala ko to Allah bai so wannan abin ya samu matsala bane idan shamsu kuwirat me fasara idan rana ta rikito duk girman ta rikicewa za ta yi ana maganan girman fadin ta ya kai kusan ya kai rubu'i kusan biliyan kaza amma a ranar ya ta ranar za ta za ta rikito ta faɗo gaba ɗayanta wa idan nujumun kadarat duk wani tauraro haka shi ma zai rikito daga sirrin samaniya akwai tauraron da ya fi girman duniyar da muke rayuwa a ciki amma haka za ta rikito komai zai ruɗe ne malam ya canza ba yadda ka san shi ba hatta wannan kasar da muke takawa ba ka zai kiyama ba yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ranar da za a canza wannan ƙasar da ba irinta ba sammai ma za a nannaɗe su fa idan shaqqati sama Allah ya yayin da sama za ta tukkece fa kanat wardatan za ta zanto kamar tagulla kaddihan kamar wani mai haka za a dinga nannaɗe ta za a nan da ƙasai bakwai sammai bakwai Allah ya damƙe su da hannun damansa ya ce anil malik ni ne mai mulki shi aina mulkul am ina masu mulki a bayan ƙasa limani mulkul yau lillahi alwahid lillahi alwahid alqahhar ba wanda zai mutsa malam da an yi busan kafin haka kowa zai tashi malam kai mana ku tashi hankali ya gaba Allah ka ba mu ikon aikata kyawawan ayyukan da za mu je mu da kai lami lafiya ya Allah هذا ما ليس والنجدنا ونسأل الله عز وجل شمنا رقم ألا بهو يملكتي أن يرزقنا الإيمان الصادق Allah ka azurta mu da imani na gaskiya wallahi ma na akwai imani dan boge na ƙarya wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ka koma sautin nur Allah ya ƙara faɗa maka ko me yake cewa idza du'u ila al-mu'minin wa qalu amanna billahi wa qalu amanna billahi suna mu ayyamana وقالوا آمنا بالله وأطعنا وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين كافجي كما سنة شاء من إيماني دا الله وبالرسول من إيماني دا منظم الله وأطعنا ومن يبيئ amma idan aka ce musu ku zo a yi hukunci da hukuncin Allah kuma ya tawalla fariqum minhum min ba'di zalik bayan wannan sai su kewaya baya su bijire suna ganin za su wa Allah wayo shi yasa Allah ya yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wallazina amanu da masu imani wa ma yakhda'una illa anfusahum ba ko sai suke yaudara ba sai kawunan su wa ma yash'uruna ma ba su sani ba muna furci dodo ne yakan ci waye sai Allah ce wa ma ulaika can aka ce wa ma hum bi mu'mini wa ma ulaika bil mu'mini waɗannan ba mu'minai bane shi yasa duk abin da zaka a rayuwar nan wallahi kai gaskiya komai lakin ta kai ta komai yadda zuciyarka ba ta so kai ka zauna lafiya alherin da Allah ya ajiye maka kila a bayan wannan gaskiyar baka san iyakarta ba amma daga ƙarya daga kin gaskiya sai me فماذا بعد الحق إلا الضلال أجل الله فأنا تصرفون تيا يا أجي كودك قبل من غير الله أنا أشوف ذوق الله ويقف يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بابا في هذا تشيني مالك شواء يؤمن ربما الله من هو يمدوكي أن يرزقنا يا أجر كامل مني سيجي الإيمان الصادق ya ba mu imani na gaskiya wal yaqinan nafi' da kuma yaqini sakankan cewa mai amfani alladhi yadfa'u ila al-amali salih wanda zai tunkuɗa mu zuwa ga kyawawan ayyuka wal isti'dad bizal nafi' wanda zai sa mu tattali na guzuri mai amfani li yawmil ma'ad ga wannan yini wanda za a mai da dukkan halittu gaba daya قبل فوات الفرصة تنكا فنداما تقبشي ونهاية الأجل دكما قاري واللوكشين ألا يديبا منا يتشي والله المستعان ألا شيني أبني من تيمكو دوابريش والحمد لله رب العالمين دكني يبو دوليا لجنجنا سنتبك لألا أبيني ملكي ألا تعالى تامل الإيمان سابعا na bakwai daga cikin alamomin tashin alkiyama hashrun nasi ila ardi sham tattara mutane zuwa ardi sham inda dai ake rigiman nan da falastinawa nan din nan dai nan ne za a tara kiyama duk mutanen duniya kakaf za a kora su je su tare a nan waɗanda suka rage kenan sauran mutane kuma suna kwakwanci a ƙafafuransu kafin a zuwa yi a yanzu ta tashin duniyar gaba ɗaya kowa ya mace a ƙara kuma yin busa yau matar jufin rajifa ranar busa ta farko ke ƙasa za ta girgiza duk wanda ke kanta zai mutu to tattaba'u har rajifa mabi da ita kuma za ta zo a ƙara busawa gaba ɗaya sannan kowa ya kowa ya tashi يقولون ذات دنگا شوا أئنا لمردودون في الحافرة ينزمون أن ذا أميد مو أرائي مقوما أباين أتا أرائي أئذا كنا عظاما نخرة كولا من زما قصوصوا ردقبو من ردقي من, من, من لالعشي قالوا سكي تلك إذا كرة خاسرة أي قوم جهاز أداوة مكتب أي وأنه قداوة من كتنا ندامة التي فإنما هي زجرة واحدة أي كدي tsawa ce guda ɗaya kawai bum fa idza hum bisahira sai ga ta a farfajiyan bayan kasa a farfajiya kawai an ta da su kaga malam Allah yana buga maka kiyaman kaman kana gani da idanka wai duk wannan saboda mutane su yi imani da Allah ne su je da kafin cewa Allah subhanahu wataala su tuba zuwa ga Allah Allah yana cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah so yake ya karbi tuban ku ku tuba wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima amma ma sunan bin sha'awa sha'awe da zukatansu suna so ne ku karkace karkacewa mai girma ka Allah ka samu dashi قال الإمام ابن كثير في النهاية الإمام ابن كثير يقول الكتاب البداية والنهاية رحمه الله ثبت في الصحيحين من حديث وهيب يا ثبت في صحيح البخاري لمسلم لك حديث وهيب عن عبد الله بن طاووس لك عبد الله بن طاووس عن أبيه لك بابلسة عن أبي هريرة شيكم لك أبو هريرة شيني وعبد الرحمن ابن صخر الدوسي الله يقارى مشي الداعي قال أبو هريرة إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله إذا لأمنشن الله ثبت أقريش يشي يحشر الناس على ثلاث طرائق za a tashi mutane a ranar alkiyama a bisa hanyoyi guda uku raghibina wa rahibina akwai waɗanda za su tashi suna masu kwaɗayi na samun rahmar Allah suna masu firgici da jin tsoro na azabar Allah mun ji nawa wasnani ala ba'irin za a ga wasu mutane su biyu su kuma akan raƙumi ɗaya sun kama hanya suna ta tafiya wa thalathatun ala ba'ir sannan za a samu wasu mutane uku su kuma akan raƙumi ɗaya in ɗaya ya hau uku suna turawa in an je wani wurin sai ya sauka wani ma sai ya hau sun kama hanya zuwa inda za a tattara su a farfajiyar da za a tada alkiyama wa asharatun ala ba'i haka nan za ga mutane goma akan raƙumi ɗaya ba zai yi a ce kowa da kowa ya hau ba wannan ya kuturna wani wani ma ya kuturna wani wani ma ya kuturna wani shine ya goya shi a baya ko ba zai yiwu ba sai dai in wannan ya hau an yi tafiya an yi tafiya an gaji wannan ma sai ya hau an yi tafiya an yi tafiya an gaji tafiyar ba ta da ƙarshe malam sai an je inda Allah yake so a je sai malam sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahshuru baqiyatuhum an-nar sauran mutane da ba ta haya akan komai wata wuta za ta tattaro su ta kamo hanya kamar za ta cinye su ai sai su ranka ya a guje haka ka za ta dinga ci tana tafiya tana taraka su tana taraka su taqilu ma'ahum haythu qalu duk inda suka tsaya za su dan huta ita ma wata sai ta tsaya ta huta wa tabitu ma'ahum haythu batu in dare yayi a inda za su tsaya su kwana ita ma wata sai ta tsaya ita ma ta kwana tare da su ba za ta bar su ba وتصبح معهم حيث أصبحوا duk inda suka waye gari wannan mutum za ta waye gari tare da su nanin nanin wa tumsi ma'ahum haythu amsa duk inda suka yammaci wannan mutum tana tare da su ba za ta gushe ba tana hankada su tana tura su har sai ta kai su wannan wurin da Allah ya wuce ta shine al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya yi wasu maganganu masu masu kama hankali a cikin shirin fatahul bari game da wannan hadisi wannan hadisi al-imam bukhari ya fada shi a laban hadisi na dubu shida ɗari biyar da ashirin da biyu imam muslim a laban hadisi na dubu biyu ɗari bakwai da sittin da ɗaya an gane wannan ko ma'ana ثم ساق الحديث في هذا المعنى sannan sai ya kawo wannan hadisi da wannan ma'ana thumma qala sannan sai ibnu kafir yace fa hadhihi siyaqat kaga wannan kaga wannan jiran giya tadullu ala anna hadha al-hashr huwa hashr al-mawjudin fi akhir ad-dunya min aqtar al-ard ila mahilla an gani yace wannan shine yana nuna maka cewa wannan tattara mutane ne da za a yi waɗanda suka rage a bayan ƙasa a duniyan nan daga yankunan duniya gaba ɗaya ila mahallatin zuwa wani wuri sananne wanda za a tara su a wannan wuri wahiya ardu sham ita ce ƙasar sham ƙasar sham a wancan lokacin ta haɗa ina falastin gaba ɗaya da mu musulun isra'ila ba isra'ila haramtaccen ƙasa ce an gane in kai mafin falastin da inda yahudawa suke har yanzu a nan inda ake cewa isra'ila baƙa matsiyaciya allah ya halakar da ita to za ka haɗa da yankin ƙasar lebanon ko lebanon za ka haɗa da ina urdun ina ce ma jordan sai ka haɗa da kuma syria inda ake da damascus dimashku sham da wani bangare ne yake kasan iraki a yanzu duk ana ce wani yake mene ardu sham nan ne ardu lati barakna fiha lil alamin inja Allah malan ka je jordan na ke ce jannatullahi fil ard babu irin kayan marmari da babu duk irin wasu ƙwari sauro waye cinnaka ne ba su da shi ba san shi kuma arzikin yana zuwa ma da ragadar min kulli makan haka suke wannan rayuwar shi yasa yahudawa daga inda suke cewa za su kwace hadda nan ai tunda wannan west bank din yana da ina ne yana da jin urdu can kasar jordan inda waɗannan yahudawa suke ta kai komo suke ta kai hari suna ƙoƙarin faɗaɗa wannan ƙasa ta isra'ila to amma abin da yahudawa ba su sani ba jama'a guda ɗaya ne kai alƙawarin Allah gaskiya ne dama Allah ya ga ya faɗa musu ai wala ta'alunna uluwan kabira thumma radadna lakum al-karrata alayhi sannan za mu ƙara dawo muku da wata nasara a kansu duk abin da ka tara kaf sai ya ƙare kuma dama su Allah ya sa musu da sun yi ƙarfi sun gama yin ƙarfi to lokacin tarwatsa su yayi in sun tarwatse ko ba su ƙarin ƙarfi sai bayan wuce shekara ɗari haka Allah kuma zai waka a duniya alƙawari Allah ya musu ba za su taɓa taruwa ƙasa ɗaya ba yanzu na yankin Gaza akwai inda jiya na kalla wani bidiyo mutumin yana gyara gonarsa sun zo sun buga ainihin wato shinge sun sa katanga suna fa aiki a gonar nasu aka bi ana sa katanga ana shingancewa in an shingance baka nan ba za ka iya haura ta wannan katanga ba ba ka ce gonar mu ce inda muke zuwa wani abinci sun yi sun kwace yanzu Netanyahu yana ta ce ma Yahudawa da ke duniya duk wanda ke son ya samu wuri ya taho ga filaye za a sai wa Yahudawa su taru a wannan wurin. To dama gaba ɗaya itimin da ka yi 2027 ne za ta kare mai Yahudawa kaf a duniya. Matsiyata. Kuma ko yanzu ta fara kare wasu. Dama zalunci su ya kai makwara ko? To lokacin kare wasu ya riga ya yi. Mu ne mu ci gaba da taimakon yan uwanmu da ne addu'a kuma duk wani abu da kamfanin Bill Gates yake bugawa in ka da halin ka siya ka siya domin shi yake taimakawa Isra'ila da dukkanin wani technology da suke bukata ne da za a yi su gama da musulmai wannan foundation din nasa da shi su ne masu yin wannan alluran ta polio su kashe mana 'ya'ya su hada mu ta wasu haihuwa su kashe wasu kwayoyin cuta ka duba yadda kansa ta yawa a cikin yanzu wani ya mutu kansa wallahi wannan allurar da ake tun ta yarin tashi dama profile ne zai dinga cin kani a hankali a hankali a hankali kuma yanzu gashi an ce an yi wani budget da ba a taɓa yin irinsa ba game da polio yanzu ga ɗaya daga cikin siyasa ne su ne wakilai ko kan yi mamakin mutum ka ɗauki guba ka sa wa ɗan wani ai sai ka je ka binne shi ka dawo ce an gama ba wanda ya zai ce maka danne shaida ce ku je ku shaidu shaidun ku a gidaje ku dawo a biya kuɗin ku hani an mari'a amma matsar ka je ka sa wani wannan abin ya cutu wallahi tallahi kana da kamshu a wurin Allah na rantse muku da wanda ya san bagin shiki za a tsaye da ku a ranar alkiyama an ku hisabi a kai tunda an sha yin bayani an faɗi cutar wannan an ce su su kare kansu ma sun kasa zuwa ne ai Muhammad Awal Albani rahimahullahu ta'ala an yi wannan ko da suwa ne profesan ne a biyu wai sun shi wani profesan nan na manta sunan shi sai da program ne akan maganar polio da maganar mene allurar rigakafi World Health Organization ta ce a'a ba haka bane aka ce shikenan aka ce su zo su kawo hujjoji gashi nan an gayyace masana addinin musulunci farfesoshi ne su ma yan boko kuma masu bincike ne su ma ga su an sa ranar sun ce suna nan zuwa aka jira aka jira to har yau ne so abubuwa irin waɗannan suna nan jama'a amma mutanen saboda son kuɗi wani kawai saboda yana samun kuɗi ne ke samun kuɗi ya gina gida ya sai mota ya ci kaji ya yi waye waye shi kenan yana ganin da an ce kaza su wasu zuwa sun rahoto cewa ai polio ma ta ƙara balla a wuri kaza yanzu ya shi rabar da shiga yaro ne polio ya shi amma sun ce ta ƙara kunnu kai to an ƙara bugu magunguna ku Allah ka gani wani imanin sharrin da ya bude ta ya za a yi shi yasa wato Allah ya taimaki Ibrahim Traore ba ku ce amin ba Allah ya agaje shi Allah ya kuma ya sa ya zama aya a ƙasar Afirka gaba ɗaya ya zama sanadiyyar samun yancin kan namu na dindindin na gaskiyar na eh eh a ai wannan ai in dai babu shirka duk wanda gan shi a soja ko ɗan sanda wanda ake kashe saboda kariyar mutane kai ya tsaye da an kashe shahidi ne a jina ce makoma shi in dai baya shirka da Allah wannan tabbata ce an da su cikin shari'a wanda ba wani shakka a kai amma mutum yana nan zai ci hanci odulin shi wanda ya za aminin shi nawa ka bashi 500 million dollars ka san kudin nawa ne kudin Najeriya malam dan Najeriya ba shi wannan kudin tuni labari bai canza ba haka ya kawo mishi kudin ya ce mishi ga kudin da aka bani in kashe ka ga kaza kaza ya ce ai kafin ka zo ma na sani lokaci kaza da kaza da kaza da kuma an yi kaza ya tabbata cewa yanzu aminin shi na gaskiya babu yadda za ta mai da taba kasa to amma muna muna nan ana ta munafurci malam Najeriya kasan mu kaza kullum sai a ce a jawo mana kaza yanzu gashi boko haram sun dawo sun yi masifar karfi ga banditry yanzu ran nan an kama wani wani wani sojan Birtaniya a wani airport daga cikin airport din kasan nan an kama shi AK47 sun fi guda 50 ko guda 500 alburu sai kuwa dubanni ya shigo da su ba za ka yi sojan Najeriya suwa za ka yi wa kuma shi gwamnan borno ya sha faɗin wannan abu waɗannan da ake cewa yan world health organization yan un yan kaza kaza yan medinan governmental organizations ngo su ke kawo makaman a motocin sun su ba a binciken su suna ke kama injiniya da ƙasar faransa mai gyara musu motoci da sauran abubuwa suna ke kama a jajin sandisa amma saboda mu mutanen banza ne mafi yawan mutum ya yadda in dai shi zai samu in duk mutanen Najeriya su tsare kaf shi ba da masa bai shi dai kawai ya samu ya ji daɗi shi da matansa da 'ya'yansa kowa ma ya mutu to irin wannan wuya da ake sha shi ya samu zaka ji ce shi wallahi da kafan nan hannun take da ya busa wallahi malam malam arziki muna da shi yanzu Ibrahim Traore daga lokacin da ya fara shugabancin kasar zuwa yau me ya faru ya haɗa gold industry inda ake tace gold yanzu su ne ƙasar da tafi kowace ƙasa producing motoci masu aiki da wutar lantarki saboda suna da lead yadda muke da shi a Maiduguri da yankin Yobe da yankin Gombe lead ɗin gashi na a tare shi wancan munafikin Elon Musk ya zo ya ce shi sai dai a dinga bashi yana fita da shi kace a'a ka zo ne ka kafa kamfanin anan ka ɗebi mutanen mu aiki ka rika sarrafawa za mu sayan maka yace shi bai yadda ba kaga baya son shugaban ƙasa haɗin baki ne da shi shugaban ƙasar shi ai ba ɗan nan ne to sai sa mu dace ina ka tsare mana imani daga jama'a kun dai ji wannan ƙasar da kuke ganin da jama'a ƙasar Sham a nan ne za a yi wato tashi alƙiyama kamar yadda muka bayani na'am to bari mu ƙara wannan mu samu wani tsayuwa ko kan mu kwana a daji yace wa hiya ardu sham wa annahum yakununa ala asnafin talata to mutane za su kasance akan yanayi guda nawa guda uku za su kasance akan bambance bambance su guda uku fasilfun ta'imina katina wa rakibin akwai waɗanda suke ba'imin suna masu kwaɗayin samun rahmar Allah kafina suna sanye da tufafi a jikinsu wa rakibina kuma suna ka abin hawa wa qismun da wani kaso yamshuna taratan wa yarkabuna taratan ukhra za ga wasu a wani lokaci tafiya a kafa wani lokaci tuwa abin hawa وهم يعتقدون على البعير الواحد suna yin musaya ne akan raƙumi guda ɗaya kama ta kaddam fi sahihaini kamar da wancan hadisi na sahih bukhari da muslim suka bayyana ithnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'ir mutane biyu akan raƙumi ɗaya kaga wannan dodar akan yana suka tafiya raƙumi ɗaya wa thalathatun ala ba'ir ko mutane uku akan raƙumi nawa raƙumi ɗaya ila an qala wa asharatun ala ba'irin يعتقدون من قلة الظهر da waɗanda za su zama a kan raƙumi ɗaya mutane goma suna musayi saboda ƙarancin inda za su samu wurin zama saboda ƙarancin abin hawa kama da ƙaddama fil hadisi kamar yadda ya gabata a cikin hadisi wa kama ja'a mufassiran fil akhar kuma kamar yadda ya zo a fassari a wani hadisin daban wa tahshuru baqiyatuhum an-nar wuta za ta zo ta taro ragowar mutane wa hiya allati takhruju min qa'ri 'adn za ta taso ne daga can tsakiyan ko can karshen tsakiyan wani gari mai suna Eden sunan gari kenan Adin da za su amma sunan shi Eden E D E N ka buga za a nuna kwanan titi din a wani ƙasa yake Yaman ne فتحيق بالناس من ورائهم ita wannan wutan za ta zagaye mutane ne gaba ɗayansu tasuquhum min kulli janibin ila ardi mahshar tana tattara su in sun yi nan ta tattaro su ta musu kawanya tana tattara su ba inda za ka gudu har sai ta tattara su zuwa ga wannan wurin da za ta sha kiyama inda za ta tattara mutane Allahu akbar sai ma ne yake cewa wa man takhallafa minhu duk wanda ya nemi ya tsere a cikin su aka da kunna sai wajen ta cinye shi kawai ya zama gawa Allah ka tsare mana imani wa hadha kulluhu mimma yadullu ala anna hadha bi akhir zaman duk waɗannan suna nuna maka abin da zai faru ne a ƙarshen zamani حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشتري مشترى wa gairu yadda zai zama da ci da sha da abin hawa gaba ɗayan shi ana yin shi ne akan mene akan abin hawan da aka tsaya da waninsa ba lokacin tsayuwa ba lokacin hutu wa haidu sahalikul mukhtalifina minhum an-nar ta yadda duk wanda ya so ya sabe ko ya gudu wanda zai za ta cinye shi walau kana hadha ba'da nafqatin ba'd ko da ko wannan ya kasance bayan da aka yi بوسان نكاد مجانين لم يبقى موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب با wani abin da zai rage na wani abin hawa shine zahar da ake magana a nan dan ba ba la ne kace zahar yana fa abin hawa lokacin da babu abin hawa da za a iya siya wala akl babu ci wala shurb babu sha intaha zancin sa ya gani ina fata an gani zai mu tsaya a nan sai mu tashi وقد جاءت أحاديث تدل على أنه في آخر الزمان تخرج نار من قاعد عدن يسوق الناس إلى المحشر إن شاء الله تعالى أبن مكترا تيادم ديري Allah ya yi tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira Allah ka azurta mana kyakkyawan tuba ta gaskiya kafin lokacin mutuwa Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya musu ya Allah dukkan wanda ake ni bashi Allah ka biya musu Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira wanda suka yi kokari wajen gina wannan masallaci Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu wannan kiraye Allah ka tsara dukiyarsu albarka Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته